بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد الشيخ احفري لنا بهذا المحفر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر سورة الفجر مكية أو مدنية ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم وال أقسم الجليل وبنجد ينا رنسوا بفجر كل يوم da alfijirin kowane wace rana aw fajr yawmin nahar ko alfijir da ranar sallah aw fajr yawmi arafata ko alfijirin ranar arafa aw fajr yawmil jumu'a ko alfijirin ranar juma'a aw alfajr al-awwal waqtan fijar al-arwah min hadrat al-quds shehu yace akoko dai Allah yana rantsuwa da alfijir na farko lokacin da rayuka suka fito daga fada Allah fasalli salatal fajr fi awwal al-asr qala sha'ir shine shehu yace wannan ishara ce ga bayanin can da ke cikin jawhar al-ma'ani ta tsahar bi ma'il ghaibi in kunta za sirri wa illa tayamman bis sa'id wa bis sakhri wa qaddim imaman kunta anta amamahu wa salli salatal fajr fi awwal al-asr فهذه صلاة العارفين بربهم إذا كنت فيهم فانتهي البر بالبحر سيكون مجاهر المعاني والفجر وليال عشر نار دريري قدا قوما عشر ذي الحجة وانا قوما ذو الحجة ما من أيام الأمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة با وسكوانك أيكي أتكن كوانك mafi saruwa ga Allah daga goma ɗin zulhijja komin kowace kowane yini a saumu fi yusawi sauma sanatin yinin azuminsa yini ɗaya ya yi daidai da shekara ɗaya washafi wal witir na rantsaye da shafa'i da wutiri ashaf shafa'i nan azzauju adam wa hawa awon layin duk abin da yake biyu duk abin da abu shi ne shafu kama adamu da hawawu awon layin wal nahar dare da yin awon duniya wal akhira duniya da lahira awon muhammadun wa ibrahim wal witir in ka ji witir abu guda adam aw ko al witir allahu tabaraka wa ta'ala aw ko ko ashaf din nan yace wa shafi kullu walidin wa waladin dukkan uba da da والوتر وتري هو الله تبارك وتعالى إن الله وتر يحب الوتر Allah shi ɗai yake wuturi ne, duk abin da an ɗaya Allah na so ne, wallaili idha yatir na rantse da dare idan ya taho mukbilan aw wa mudbiran yana mai gabatowa ko yana mai bada baya. A sama hamsa marratin ya yi rantsuwa sau biyar wal jawabu mahdufun jawabin rantsuwa an shafe shi la tu'azzabunna ya ku fara makka wallahi sai an yi maku azaba ya ku kafiran makka wailul lahum kaitan su hal fi zalika qasamul ladhi hijr hal fi zalika qasamun ko akwai wata rantsuwa a cikin wannan ladhi hijr ga ma'abuci hankali alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفاد وفرعون ذي الأوتاد ألم تر بكيسني يا محمد كيف فعل ربك بعاد يند أبنجدك يا هلك آداوا إرم سني إرم عاد عاداني su adu adawa biyu ne adun al'ula akwai adu na farko wa adun al'akhira akwai adu na ƙarshe wa adun al'ula adu na farko hiya adu irab to ita ce adu wanda aka sani adu irab ذات العماد ma'abuciya tsawo kana ɗulu ɗawili minhum tsawon dogo a cikinsu arba'o mai ati zira'in kamu irin nasu kamu ɗari hudu allati lam yakhlaq mithluha wannan da ba a taba halitta irin ta ba kwatancin ta ba fil bilad a ƙasa Allah fi batshihim dam kai kuwatihim karfi irin na adawa na iram ba taba irin su a duniya ba wa samuda da samudawa alladhina jabu sakhar waɗannan da ke kwakwara dutse su kwakware shi sai su yi ɗakuna inda za su zauna bilwad a nan wajil ƙura wa fir'auna da fir'auna ai ka san yadda Allah ya halaka fir'auna zil autat ma'abuci turaku kana yatidu arba'ata autadin yana kafa turaku hudu ya shuddu ilaiha ya dai warjilai man yu'adhibu sai ya daura hannaye biyu da ƙababu biyu na wanda zai ma'azaba kama fa'ala bi asiya ta yanda ya ma'asiya alladhina daghaw fil bilad waɗannan da suka yi girman kai a cikin ƙasar Allah fa aktharu fiha al fasad suka yawaita banna a cikin ƙasar Allah alƙatila haka kawai a kashe mutum irin dai abin da ya dawo wannan zamani namu wa gairahu a kwace dukiyar mutum ba gaira ba dalili fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad ga abin da Allah ya ma waɗancan su ma na yau ga abin da Allah zai musu fasabba alaihim rabbuka ubangijinka ko ya zubo masu sauda azabin kala kala kala na azaba inna rabbaka la bil mursad duk abin da suka yi ubangijin kana a madakata duk zaluncin da aka yi Allah na ji yana gani kuma wallahi bai kyale ba kuma zai yi kamu to inna akhzahu alimun shadid adun al'ula waccan adu ta farko minhum shaddad akwai shaddad allazi balagal quwwatuhu wanda karfi ne ya kai mablagal ma balagatu quwwatu insani mai san da karfin wani mutum bai kai shi ba wallazi bana jannatin fi duniya shine wanda ya gina aljanna a duniya kala da ya gina yace inna hudan yu'iduna bi jannatihi fil akhirah huduna ta yi mana narkon yana mana barazana yana mana narkon azaba yana alƙawanta mana bi jannatin yana mana barazana wai yana da wata aljanna a lahira wa ana asna'u jannatan fi dunya ni ba sai an je can ba nan dai duniya zan yi aljanna fa bana kasran sai ya gina bele bil jawahir wal yawaqit da jauhar daimun daimun da yaquti wa sana abu yutan yayi dakuna dakuna ya gina katon hotel waja'ala fiha kullama tashtahihi al-anfus wa talabdu al-ayun ya sanya a cikin benan nan duk abin da rai ke sha'awa duk abin da ido ke son gani wa hayya kullu shay'in fiha ya tanadi komai a cikin aljannarsa wa tahayya ma jaishihi ya shirya tare da rundunarsa yantaqilu zai ciratu ila tilka aljanna zai koma waccan aljanna hatta ya alama hudun dan hudu ya sani Allah hadata lahu fil janna shi bai ma da bukatar aljannarsa falamma daruba min alqasri da ya gabda bainan nan masafata milin tafiyan mil saura mil daya ta'arrada lahu shakhsun sai wani mutum ya gito mai ga hanya wa qala lahu yace mai li ilayka hada don Allah ina da magana ina da bukata wajenka qala yace man anta kai waye qala yace ana malakul maut ai ni ne mala'ikan mutuwa akwai magana to qala yace ma turidu to me kake so qala yace akhdhu ruhik na zan in karbi rayuwarka قال له شداد يتي ما ملائكة متوى أمهلني حتى أدخل القصر فقط بما تي الجنة با كدان جنكر تامني har in shige benan nan da na wahala wajen gidawa kawai bari in shiga benan nan ka kashe ni ƙala mala'ikan mutuwa ce la wannan bene ba ka ba shiga ta la ta ta jawazu huna ba ka wuce nan faka bada ruhahu sai karɓi ransa fasuri a hunalika na aka kashe shi فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان الكافر متن كافري إذا ما ابتلاه ربه إذا أبنجد سيجرب يجربي فأكرمه يجرم ماشي بالمال دوكيا وغيره غا ملكي غا فرنجني ونعمه ينيم تاشي فيقول سيتي ربي أكرمن Ubangiji na ya girmama ni ya nuna su zatansu da annal ikrama girma huwa wujudul mal samun dukiya su mutanen duniya sun dauki duk wanda bai da kuɗi bai da girma in ma za a ce a Allah ya baka arziki su arziki wajen su kuɗi ba lafiya ba ba tsawon rayuwa ba balle musuluncin balle imanin balle son annabi sallallahu alaihi wasallam a'a su da kaji girma a wani Allah ya girmama wani Allah ya taimaki wani kaiwa ne Allah ce makai to wai ya samu wadata ya gunnuna annal ikrama huwa wujudul mali su girma a wajen su yau wanda za a je a taya mutum murna a shehi da tabarma ana murna to samun dukiya ya samu matsayi na duniya da an ce yau ka haddace alqur'ani Allah ya ma baiwa cikin ilimi ba ruwan kowa daga inda ilimin addini ne sai in ka samu wani matsayi wanda za ka samu dukiya kila ma dukiyar nan ba ta hanya mai kyau bane وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما إذا ما ابتلاه أما إذا أبنجدي يجر بكاجري فقدر عليه رزقه يكنت تامش أرزكي ني فيقول سيك جنا ربي أهانا أبنجدي نا يا ولك أنتاني الله بيديسونا ينزي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا تساوى رزع تساوى ليس الإكرام بالغنى باشي بني جرما دون كان كدي ولا الإهانة بالفقر الله بي ولا أنت كبا دون كان تشكين تلوتي شكنا دا إيماني in Allah ya baka imani da kai ake sallah gode ma Allah girma ka samu duk wahalar da kake gani bakin wannan wannan yan rayuwar ce ta duniya kana mutuwa shike dan ka shiga ni'ima madawwamiya wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira shehu yace innamal ikramu bi da'atillah kai girma girmamawa to tana tabbata in Allah ya hore ma bi nai da kai ake sallah azumi kana yi duk abin da ya shafi dokokin addinin musulunci kana yi to kai ne Allah ya girmama wal ihalatu bi ma'siyatillahi wa kufri wulakanci kaskasci saban Allah da kafirci wanda Allah ya wulakanta da kafirci ba mai girmama shi wa man yuhinillahu ba malahu min mukrim la yantabihuna li dhalik mutane ba su falkawa da wannan ahlud dunya yarawna al mal wal jaha rif'at al qadr inda Allah ta'ala yan duniya su wadata kudi da mulki shine suke gani wai daukakar daraja a wajen Allah wallahu la yanzuru ilaihima Allah bai kallon kudi ba ruwan Allah da dan mulkin kama innamal mu'tabaru inda Allah abin lura dai wajen Allah shi abin da Allah ke kallo huwal imanu ka samu imani shikenan in ka samu imani in Allah ya hada ma da kudi wata wani abu ne daban amma dai girman to imani wa ta'ati da bin Allah faman razaqahu Allahu al-iman bihi wanda Allah ya ba imani da shi wa ta'atahu da bin Allah faqad akrabahu ya girmama shi wa man la wanda bai samu wannan ba faqad ahanahu Allah ya wulakanta shi walau kafura inda hulmal ko da dukiya ta yawaita a hannunsa bal bari la tukrimu na lecin ga wata matsala ba ku girmama marayu la tuhsinu la ilai ba ku kyautata masu ma'aginakum tare da wadatarku wala tudunahu haqqahu min almiras ba ku ba maraya haƙƙin da ya wajaba na gado ne wala tahudduna anfusakum wala ghayrakum ba ku kwadaitar da kawunan ku balle waninku ala ta'amil miskin ga ciyar da almajirai abinda ma kuke yaki da almajiran kuke yaki balle ma ci da almajiran sun tsone muku ido wa takuluna turasa sannan kuna canya gado akalan ci lamman mai tsanani lilan mihim nasiban nisa'i wasu biyan saboda suna hahaɗe rabon mata bayan Allah da ƙananan yara min almirasi ba su ba mata da ƙananan yara gado ɗaya manya suka canya gado ma nasibihim kuma kowa ya san ƙananan yara ko yau aka haifi yaro yana da gado ko cikin ciki ma aka bashi yana da gado sannan mata suna da gado to amma suna canya gado ba su ba yara ba su ba mata wata hibbunal mal kuna son dukiya hubban jamman so mai yawa fala tunfiqunahu ba ku ya ciyar da shi kalla iradukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا ساوى لا تفعلون هذا باكو تيد دوكيا باكو با مغادا ماتا ديا راغادا زو باكو تيد الماجري كنا غابا الماجري ما ba ku kwadaitar da ciyar da su ba ku girmama marayu to ku sani idan dukkatil ardu idan aka girgiza ƙasa dakkan girgizawa dakkan dakkan girgizawa girgizawa mai tsanani zulzilat ranar da aka girgiza ƙasa idan zulzilatil ardu zilzalaha hatta yana dima kullu bina'in alaiha har duk ginin da ke saman ƙasa ya ruguje wa yana ajima ya koma babu shi waje rabbuka al'amarin ubangijinka ya zo wal mala'u mala'ika ya zo huwa maji'ul mala'ika mala'iku suka zo saffan saffan sahu sahu mustafina sun yi sahu sahu audi sububin kasira ko sahun da bai da iyaka waji a yau izin bi jahannam wannan rana za a zo da wutar jahannama utiya bi jahannama an zo da jahannama tuƙadu ana jaye da ita bisa na alfa zimamin da igiya ragwama linzame dubu saba'in kullum zimamin kowane linzame bi aidi sab'ina alfa malak yana hannun mala'ika dubu saba'in laha zafirun wa tarayyuf tana da ruri sannan gashi tana cikin hushi to wuta ko bata hushi ba balle ta husata wa mai idan wannan rana ya tazakkaru insan ran mutum zai tuna inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya hashiro hadal halka zai tara halitta tun nafkatar saniya lokacin da Israfil ya busa ta du. Yanfako Israfil, Israfil zai busa ta su daga cikin ƙaho, nafkatan busa, baya mutu na jami'an halitta duka su mutu, wa ba da arba'in sanatan bayan shekara arba'in yanfako marratan ukhra ya sake busa. Wa ya ce mai khala'iqu jami'an fi sa'idin wahidin. mala'ikun Allah su haɗu duka a fili ɗaya, yukushar bani yukushar abna wa Adama za a tara ɗiyan annabi Adamu min awwalid dahar ila akhirid dahar daga farkon zamani zuwa ƙarshen zamani fa yastabi'una fi sa'idin wahidin su haɗu wuri ɗaya wa yukushar aljinn sannan a tara aljannu wa hum ashratu ab'ad bani adam su aljannu ba sun ninka 'yan adam ninki goma da haka sahu guda da za a yi mana mu zobe guda to aljannu sai an yi zobe goma sannan su ƙare a yi zobe ɗaya a yi na biyu har sai an yi goma to sai an yi zobe goma sannan su ƙare kaga sun ninka mu ninki goma su aljannu yaduruna alaihim ashrata ab'af za su kewaye 'yan adam ninki goma wa yakhsharu mala'ikatul ardi sai a tara mala'ikun da ke rayuwa ƙasa wani ashiratu a jin su kuma sun nunka aljannu ninki goma tun mai shiru mala'ikatu sama'in duniya sannan a tara mala'ikun saman duniya a ashiratu a tsabi mala'ikatul ardi sun nunka mala'ikun da ke ƙasa ninki goma sun mafaniya na biyu sun nunka na ɗaya ninki goma sun mafalisa na uku sun nunka na biyu ninki goma ila sabi'a har sama ta bakwai sun lunka ta shidda ninki goma don matusharu mala'ikatul baitul ma'mur sannan a tara mala'ikun da ke ibada a baitul ma'mur ashratu afi zalika su kuma duk abin da muka ambata to sun nunka su ninki goma don matusharu mala'ikatul kursi sannan a tara mala'ikun kursi ashratu afi ma qablahu su kuma kashi go sun nunka waɗanda ba su ba duka duk na bayan sun ninka su ninki goma thumma yahsharu ma fi kulli suradiqin min suradiqatil arshi sannan sai a tara mala'ikun da ke kowane lalloki ginshiki kowane lalloki daga lallokin al'arshi fararo guda na al'arshi sab'o mai ati alfin wa sab'una alfa suradiqin a al'arshi akwai lalloki kamar mu ce fila akwai lalloki dubu ɗari bakwai da dubu saba'in to kowane lalloki guda to gudan ya nunka duka abin da muka ambata ninki goma mai bi mai shi kuma ya nunka shi ninki goma mai bi mai ya nunka shi ninki goma haka lissafa dubu ɗari bakwai da dubu saba'in wa ma ya alamu junu da rabbika illahu kullu wahidin fihi min almalaikati ko wani akwai malaiku cikin sa asharatu af'ad ma qablahu ninki goma din na abin da ya gabace shi wal insu fi wasil khalaiq dan adam bawan Allah dan adam na ciyar yana can tsakiya wahida bihim an kewaye su min kulli janibin kowane sasanni shi dan adam da kanshi ya gano dai shi babu shi sai ya ji aya a sauti ana in istata'tum an tanfudu min aqbaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan to in kuna iya fita ku fice daga sasannin sammai da kasai bismillah in akwai hanya ku fito in ba ku yi to ina za ku balle ba ku iya fitar la tanfuduna ba ku iya fita illa bi sultan sai da hujja sai da dalili a lokacin fa ya tajallal jalilu tabaraka wa ta'ala bi sifatihi al-muntaqib sai Allah jalilu sai tajalli da sifarsa muntaqim sunan da Allah zai tajalli shi kenan cikin kiyama muntaqim wai ma'anar shi da Hausa ba sani ba sabo wa yaqulu sai Allah ya ce ha'ula'il makhluqat halittan nan duka khalaqtuhum jami'an ni Allah ni na halacce su duka ga sunan kun gani dai duka wa razaqtuhum na arzuta su wa kallaqtuhum na dora masu bauta wa nadartu fi kutubihim amma na leƙe littafin su mutanen nan da aljannu ma ra'aitu shay'an ban ga komai ba illa annahum kulluhum khalafu ma amartu bihi dukkansu sun saba abin da na umarce su da shi wantaka hunna wayi sun keta abin da na hana atuni bi jahannam maza maza a kawo min jahannama sai da habul mala'ikatu sai mala'iku su tafi ila jahannama zuwa ga jahannama fa yaj'aluna su daure ta fi sab'ina alf zimamin ragwama ragwama sarka dubu saba'in za a je da ita daura kullu zimamin ko wace sarka ko wace ragwama biye da sab'in alfa malakin min mala'ika mala'ika dubu saba'in shi zai rika ragwama guda dubu saba'in sau dubu saba'in kenan wa yaquluna laha sai su ce mata bayan an laure ta taf ajibi rabbaki ki karba ma kiran ubangijinki kaga ana su ma suna lallashin ta sun san in Allah ma bai da ba sai dogota ajibi rabbaki karba ma ubangijinki to kaga magana ce mai izini dole sai ta zo fata ƙulu sai ta ce ma yusna obi mi za a yi da ni mi halan mi ya ƙuluna su ce la nadiri tambayar da kin mana mu ba mai ba mu sani ba mu da an ce mu zo da ke kuma dole ta zo izini ta tasgoro jahannam sai jahannama ta dinga mammatsewa ta koma epirit ta koma karama hatta ta sira kaljir sai ta koma yadda kasan ɗan kwikwe mina sigar wajen karanci ɗan kare kare kare yayin ta haihu to abin da ta haifa yau shi ake ce ma jiru ɗan kwikwe haka jahannama girman ta zai koma girman ɗan ɗan karya yadda kasan ɗan kwikwe fayuta biha sai a zo da ita lil mahshar wajen taro wannan su ya takallamuna mutane na magana sarkoki za a ta gani ita ko hangenta ba yi su ce ma haza mina ne haka haza halkun sagiyun wannan ya halitta ya karama ashe ba karama ba ce cewa Allah na kiranta shine ta razana alaihi kafirun min salasil ga sarƙoƙin da ba su da iyaka ga jikinta wal mala'ika ga mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in to ko mutane aka ce dubu saba'in balle mala'ika ya sai Allah ya magana da ita jahannama tana na'am Allah ce khalaqtu haula'il khalaiq ke jahannama wannan halitta mutane da aljanu ni na halicce su waja'uni sun zo man wa ma atauni bi shay'in amma ba su zo da komi ba ahriqhum ahriqihim jami'an kone mani su gaba ɗai fa idan jahannam a lokacin sai kaga jahannama la yadda ka san kura ana ja tana ja ana ja tana ja laha zafirun tana ruri wa taghayyus tana cika da wushi kugi take ta ta sama mahashar a jawo ta tana kugi tana shiga ana ja turidu an tatasallama ala al-khalaiq tana son ta samu fawa ga halitta tarmi a lokacin ne take jifa bishararin da tarbabi bakinta tana watsi da jahannama kalkasar yadda ka san katon ginin bene bakinta kawai nan za a gane girmanta tana tarbabi ana jawo ta ka annahu jimalatun suf sai ka ce raƙumma baƙaƙe wal mala'ikatu su ko mala'iku mustamsiku da bil arshi saboda jan da suka yi mat jan da jahannama kai masu to ba su da ƙarhin da za su yi sai sun sa hannunsu sun riƙe al'arshi suna riƙe da ita su kuma suna riƙe da jahannama al'arshi suna cewa kuma ya rabbi sallim sallim Allah mu ma ka hidda mu Allah mu ma ka agaje mu ga wannan wannan halitta taka ita kadai kamar kwaikwaye saboda izini ita ita ma ta samu izini ne wa kullu rasulin yaqul kaka ce wai ina manzannin Allah hammala manzannin Allah wannan rana sun ga jahannama na abinda take suna nafsi nafsi wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi shawaici akrim bihi aina ka zo ka ga shugaba mai girma wannan rana annabi muhammadu manzannin allah suna kallon jahannama suna at ai wannan abu ko ashe ya baci suna to allah ni dai ka hidda ni su da kansu sun watsar da halittar sun watsar da al'umma ta baci fa yaquluna sai halitta su ce man ra'ai to yi jama'a ne a shawara wannan wannan nan kwaikwayo an kyale shi zai halaka mu kuma halaka su ne so yake haɗewa ba wai wani abu ya haɗe su don jahannama ce bizzat nazhabu ila adama abil bashar wato abin da ya kamata kawai yanzu mu je wajen uban mu annabi adam ai shine uban mutane ka ji shugabanci wahala ne in ta sai ta ɓaci kakka jira wai a girmama sai ta ɓaci yau ta ɓace kowa ya tura da uba ne adamu kuma har da kafirai amma ai ba su bi sawun adamu ba fajawu ila adama duk halitta ba duk dan adam sai ayi wajen adamu ya adamu anta khalifatullahi fi ardihi khalaqaka bi yadihi wa nafakha fika ruh واصلك الملائكة هذه جهنم تريد أن تهلك المؤمن والكافر جميعا فاشفع لأولادك آدم ثم يهوه تهوهم بيشقا آدم كين خليفة الله أكسسا أسا أما الله يهل تشيكا دهنوانسا Allah ya busa rainai cikinka Allah ya sa duk mala'iku ne sun ma sujada to kaga jahannama can ta taso tana son ta kona muminin da kafirin an sanar da shi mumini tana son ta kona mumini da kafiri duka adamu ka ceci ƴaƴanka ya kula adam adam ya ce nafsi nafsi halan ba ku je wata da ina Allah fiddani Allah fiddani kaina kaina hawwa zaujati Hawwa'u ma matata la ufakkiru fi hal yau ban tunanin ta yau inni akhafu an yu'adhibani Allah ni ma ina jin tsoron Allah ya mani azaba bi anni akaltu shajara na ci iccen da yace kan in ci idhabu ila ghairi ku tafi wajen wani na idhabu ila nuh ku je wajen nuh huwa awwalul anbiya'i shari'a huwa awwalul anbiya'i shari'a shine farkon annabawa masu shari'a amma fayatuna lilo sai ku ga wajen nuh يا نوح أنت أول الأنبياء كان يفرقون النبوة وسماك الله عبدا شكورا من جند الله كي ما كان الله ناتشوا نوح باو من من يوم غودي منا وهذه جهنم تغارانك غا جهنم أن تريد أن تجمع المؤمن والكافر ثلاثا تهل المؤمن دا كافري جميعا واشفاء للخلائق كتيتهلتا فيقول نوح يتي نفسي نفسي ni dai ku banni in ji da kaina yau ni dai in gana fita la ufakiru fi sam waladi ni yau ban tunanin samu ɗana ahra gairahu balle waninsa lianni da auto ala qaumi ni ne fa na yamma mutane na bakar addu'a idhabu ila ghairi ku je wajen wani na idhabu ila ibrahim khalilillah ku je wajen ibrahim bada ɗayan Allah fa ya tuna ibrahim halitta bayi duka zo wajen ibrahim wa yaquluna law sama ya khalilallah inna jahannama turidu an tajma al kafir wal mu'min ya kai bada ɗayan Allah jahannama ga tanan tana kugi tana son ta hada kafiri da mumini fashfa lana ka ce ce mu ibrahim fa ya kule ce nafsi nafsi yau ta kaina ne kai kadabtu talata kadibatin nayi wasu maganganu uku waɗanda ba daidai ba lam adri ban sani ba hal yu'adhibani allah biha allah zai kama ni da ita amla ko ya yafe man idhabu ila ghairi ku ce wajen wani la idhabu ila musa kalimillah ku ta san ma musa kun san shi ke magana da allah allah ya faɗi shi ma ya faɗi sun saba ku je wajen musa kawai fa ya tuna Musa sai a zo wajen Musa Musa na Imran kallama kallahu takaliman ka san kai ne abokin magana Allah to ga ranar ka abu ga mashi waya hadihi jahannam tajma'u bainal mu'mini wal kafir ga jahannama nan za ta hada mu'mini da kafiri fashfalil khalaiq ka cece halitta ya kule ce kai nafsi nafsi wallahi ku je ku bani wuri yau ta kaina ne kai wajen boyo nake bida haruna akhi haruna ma wancan wanda na ce ma Allah haruna akhi a bashi risala go la ufakiru fi yau tunanin shi ma bai la ni qataltu nafsan na taba kashe rai ku ji annabin Allah manzon Allah na taba kashe rai kashe na taba kashin kai lam umar bi qatliha ba cewa an kai in kashe ta ba idhabu ila ghairi ashe wanda ya kashin kai to ta ya shiga samu matsala shi babban abin da ya faɗa yake jin tsoro gobe kiyama wannan da ya taɓa kashewa kuma ba da niyya ba ba wai ya yi niyya ba ba da gangan ba ya kashe to kashin kai bala'i ne idhabu ila ghairi ku tafi wajen wani na idhabu ila isa ruhillah ku ta zama isa ruhullah fa ya tuna isa alayhi salatu wassalam halitta duka ya wajen isa ɗi ya isa an ta ruhullah wa kalimatuhu isa kai ne ruhullah kuma kai ne kalma Allah hadi jahannama turidu an tajma bainal kafir wal bainal mu'min wal kafir ga jahannama nan tana son ta hada mu'mini da kafiri fashfa'alin nas ka ceci mutane ya kai isa ya kula sai ya ce nafsi nafsi kaina kaina yau ta kaina nake maryamu ummi maryamu uwata ma la ufakkiru fiya ban tunani a cikin ta اذهبوا الى غيري كوتي وجن ولينا اذهبوا الى محمد كتاسم مع النبي محمد حبيب الله مسوين الله هو الذي يستحق هذا shi ya cancanci wannan matsayi a yau yau ba mai iya tasan ma Allah in ba manzon Allah ba fa ya tuna rasulullah halitta duka sai a tasan ma sansanin da manzon Allah yake zaune a lokacin yana nan zaune su ce ya rasulullah ya manzon Allah إن جهنم تريد أن تجمع المؤمن والكافر قا جهنم تل تلا سنت هلا تهلك مؤمني دا كابري وتحرك الجميع قا إن أنت أشري ذات قونا قوة يقول صلى الله عليه وسلم قوغا نام من ذا الله سيتي جهنم تأتي للمحشر قبل أن آخذ أمتي ما يمكن هذا وتمكن أتوكي ولنا ita jahannaman waya ba ta izini wace ta zo ita jahannamar ita ce har ta zo inda za a yi taro inda ake taro kafin in shiga in tsame al'umma ta ta yi gaugawa a wannan ba zai yi ba ku je ku gaya mata ba ta iya to aka yi zuwa janta ai bai yiwa wannan jahannama fil mahshar turidu an takula al-jami' ya sake maimaitawa shin kun koji abin da kuke faɗa yanzu jahannama tana filin taro ita ma ta iso kuma tana niyyar ta halaka kowa to ku jira ni fa ya ci rasulullah manzon Allah sai ya kama hanya ila rabbil izza sai je inda Allah yake subhanallah fa yasudu sai ya fadi ya sujada fa yaftahu Allah alaihi min alhamdi ma lam yasbiq lahu mathilun sai Allah ya yi manzon Allah fatahi ya yabi Allah yaban da bai taɓa yi Allah iri ne ba shi ne zai je ya kama zuga Allah yana yaban Allah yana zugi abinda akwai ne ba a san da shi ba yana budewa yana tonawa yana gwada ma Allah tsananin rahamarsa annabi na son a ebe wannan rigar ta muntakimu a sa rigar nan ta rahimu to shau ya ce kultu kafin mu je gaba ina gaya muku dama na gaya muku innal fataha la yantahi na gaya muku fatahin manzon Allah bai karewa ba wai manzon Allah wai ya canye makamoman shi ba a abin da zai samu an jima ya nunnunka na yanzu dama na na yanzu ya fi na ɗazu na gaya muku fatahin annabi bai karewa haifu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yuftahu lahu fi hadha al-maqam kun ga dai manzon Allah har yau filin kiyama bai gushe ba ana bula mai abin da ɗazu ba a bula mai ba fafutiha alaihi fil hamdi an bude ma manzan Allah yabo ga Allah ƙala mai riwaya ya ce malam yasbik lahu mislu irin wannan yaban da ya ma Allah irin shi bai taba gabatuwa ba faƙal Allah da ya zuga Allah Allah ya shayabo sai Allah ya ce irfar asad hala laysa yawma ibada dago kanka yau ba ranar ibada ba ce saltuba washfa tu shaffa roƙi abin da kake so kafin ma ka roƙa mun baka alam ceto kake nema je an baka dama kai ceto faƙala sai ce jahannamu talkhulul mahshar qabla an ukhrija ummati jahannama har za ta shigo filin mahshar kafin in fitar da al'ummata fayaci sai manzan Allah ya koma waya dribuha ya buge ta saf'atan mari zai sa bayan hannu ne ya mare ta haka da bayan hannu tafiru da ta sha marin manzan Allah bayan hannu ma hole to ina ga da a ce manzan Allah ya sa gaban hannu idan ya mare ta da bayan hannu sai ta ruga masafata sab'ina alfa sana sai ta yi gudu zangon mil tafiyar shekara dubu saba'in wai ya ƙifin rasulullah sai manzan Allah ya tsaya daɗa ya shawafil an biya ya fara ceton andabawa awwalan wai shawafil ulama ya ceci malamai wai shawafil shuhada ya ceci shahidai fa ya kuma ha'ula'i to waɗannan annabawan malaman shahidan su ma sun samu kaga masu ceto za su yawa waɗannan su ma sai su tsaya yashfa'una aidan su ma su kama ceto ba da shafa'ati muhammadin bayan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha qauluhu ta'ala wannan shine zancen Allah asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya kusa ubangijin kai ya tsayar da kai wani irin matsayi wanda har kafiri sai ya yabe ka maqamun yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhirun maqami ne da mutanen farko da ƙarshe za su yabe shi يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر وأنى له الذكرى يومئذ ونرى نافا يتذكر الإنسان متنزيتنا وأنى له الذكرى وننتنا وإنا ذات أمباني يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول سيكجينا يا ليتني كيتنا ina ma a ce ni qaddamtu alkhaira wal iman na gabatar da alkhairi da imani da Allah li hayati dan wannan rayuwar tawa a tayyiba mai dadi fil akhirah fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad fa yawma idhin wannan rana ahadun wani la yu'adhibu bai iya yin azaba azabahu irin azaba Allah bi dalika al-yawm wannan rana fa yatawalla Allahu al-azaba bi nafsihi Allah zai jibinci yin azaba da shi kai ne da kai ne Allah la yakinuhu ba zai wakilta yin azaba ba ila ghairihi ga waninsa wala yuziqu wasaqahu ahad wani mutum ko wani ba zai yi kamu ba ya riko wasaqahu ya dauri irin daurin Allah kazalika yaktiful jalil Allah zai yi dauri ya dauri tam bi nafsihi da kansa wala yuwakkilu ahadan ba zai wakilta wani ba min shiddatil ghadab saboda tsananin fushi يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا كيوانا يا كيوانا ري المطمئنة نتطيا الآمنة أمن تتشيا وهي المؤمنة إذا تيرب مؤمني ارجعي إلى ربك كوما وجن أبنجدك يقال له هذا أتي متى ذلك وأن عند الموت راضية كنا من يدعى بالثواب لا جد زي باكي مرضية عند الله ke kanki kina abin yadda a wajen Allah tabaraka ta'ala bi amaliki saboda kin yi aiki mai kyau jami'a mai hadawa bain jami'atin bainal wasfain wanda yake ta hada sifan nan do radiya kuma mardiya ta yadda da abin da aka bata ita kuma Allah ya yadda da ita fadkhuli fi ibadi ki shige a cikin bayina fi jumlati ibadi as-salihin ki shige a cikin halarar bayina walkhuli jannati ki shige aljanna ta suratul balad makkiyatu 20 aya bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad la za'idatun uqsimu ina rantsuwa bihadha albalad da wannan gari makka asaman dalilu tabaaraka wa ta'ala bi makka Allah ya yi rantsuwa da makka لأنها بلد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دم مكة نني غريم مسويني النبي محمد وأنت يا محمد كي يا محمد حل كلا ننزوني بهذا البلد أو النغري أي حل لك والنغري يا هلت غريكا كوكما يحل لك فتقاتل فيه wannan gari ya yi daɗi gare ka wata ƙatilu za ka yi yaƙi fiye a cikin wannan gari وأنت هل بهذا البلد الهالي كان زوني كي مزونيني أولا قري وقد أنزل الله له ذلك ألا يا حل التامي كما يياكي أتكين قرين يوم الفتح رانا فتح مكة ووالد إنا رنسوا أبا هو آدم وما ولد أبن دي هيفا جميع ذريته دكا ذريأسا الوالد أبانا آدم وما ولد أبن دي هيفا إبراهيم أو كوكو والد آدم وما ولد أبن دي هيفا محمد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله يتي لقد خلقنا الإنسان حقيقة والله ما هلتش متن الجنس كون إرم متن في كبد أتكم بكر وهلا إن الله تبارك وتعالى الله تعالى قسم بهذه الأشياء يا يرنقوا دولن أبابي أن الإنسان خلقه الله شيء متن الله هلتش في كبد mutum na cikin wahala fi nasabin yana cikin ɗawainiya wa shiddatin da tsanani yukabidu masaibar duniya yana gogayya da musibin duniya wa shada'idil akhira ga tsananta tsanancaccen lahira halakal insan ya halimci mutum fi kabad a cikin wahala fi ta'abin kabad fi ta'ab cikin wahala la yazalil insan mutum dai ba zai gushe ba fi kabad a cikin wahala inna Allah khalaqal insan Allah ya halicci mutum wa sawwarahu ya suranta shi fi banna ummi a cikin uwarsa Ibrahim a cikin mahaifa yukabidu dhiqal mishama yana gogayya da kuncin rigan nan ta mahaifa rigar da in yaro ya zo duniya to sadda ka zo wannan rigar da za a kece shi ta ce mishama warrahim ga kuncin mahaifa ji ba wai uwa ba mahaifarta mahaifar uwa nan ta ishi da ka yana cikin wahala walbaɗan sannan ga kuncin ciki ɗan adam na nan kunshe cikin cikin uwa ta hatta akhadahu Allah ha Allah ya fitar da shi duniya idan akhadahu Allah dan Allah ya fitar da ɗan adam awwalu ma yukabidu farko abin da zai fara gogayya da shi na bakan wahala qatu surratihi sai ka an ce a yanke cibi ne da ka zo duniya kawai sai a ɗauko reza sai a ce a yanke cibi ne ji wannan bala'i inda ma yuladu ana haihuwar ɗa tuhadu sikin sai a ɗauko reza sabuwa fayi kuɗa'u sai a datse juz'an fayi kuɗa'u juz'an milhu fayi kuɗa'u sai a datse juz'an milhu wani yanki nashi wayu laffu sannan a naɗe shi laffan shadidan ɗaurewa mai tsanani sai a ce a kawo zane sai a nannaɗe a nannaɗe maimakon a bashe sha iska fi kumashin cikin tsumma kuma tsumma za a samu a ɗaure cikin tsumma ai ribadin shadidin ai ɗauri mai tsanani sai kaga an nannade shi yukafilu hadha ta'ab ya ta gogayya da wannan wahala wa bada zalika bayan wannan yana kuka yukabidu al-irda sai ya gogayya da shan nono bai iya ba ana ja ne ana dunguna mai labudda min ar-rada'a dole ya sha nono wa illa in ya kisha ya mutu mutuwa zai yukabidu raba'a ya gogayya da shan nono hatta ya tamarrana alaiha har ya kware wa yukabidu nabatul asnan ya gogayya da tsira haƙura bilhumma zazzabi wasu da ga ciyon kai hatta tambuta asnanu har haƙura su gama fita wa ba da zalika bayan wannan yukabidu fisal sai fara gogayya da yaye yufsalu an raba'a a raba shi da shan nonon fa yukabidu hada ya gogayya da wannan wa ba da hada bayan wannan yukabidul mashiya ya fara gogayya da koyon tafiya hatta ya kawa har ya karfi ya tashi ya fadi fa da khulal madrasa har a sa shi makaranta wa yukabid sadratul muallim ya fara gogayya da bulalan malami da tsawon malami can gida lallashi ne akai ana lallashin shi nan kan malami zai taka mai tsawa wa tarbiyatahu da tarbiyarsa wa haibatahu da kwarjinin malami wa bada hada bayan wannan yasiru shaban sai a ga ya koma saurayi ya ta'allaka bai tazwiji wai aure yake so yukabidu tazwija sai ya fara gogayya da neman aure sai kaga yana bin bango yana neman yadda dangin mata ma muta'ajjilan in yayi da sauri kenan fa idza tazawwaja in kaddara Allah ta sa ya aure wa sara lahu auladun in kaddara ta sa yana da daya yukabidu mashaqqatal iyal sai ya fara gogayya da wahalar iyali shi ba ta kai ne akai ba dan bai lahiya shi bai bai damuwa maradul aulad rashin lafiya yaya balle cikin dare yaro ya ta kuka baka san abin da ke mai ciwo ba nafaqatu zauja abincin mata wa bidnatuha da fitar ta sai ka kawo ta ce ba ta so huwa baina zalika bayan wannan tukabidu masaiba adida ga musibu nan tai matsuki tai banza da kai abdar sannan a buge ka ko a fara bugun yaron ma wasijin ka je wani gidan yari wal ka tashi ba ka da ko sisi wal marad ba lafiya kullu hadha rubbama waka dukkan wannan fa yana yiwa ya auku ba da 40 sana bayan shekara 40 yukabidul haram tsuha ya ce zai bakunci a tashi da kyar ana fara ci kafata na ciyo nan dukkan alamun tsuha ga yanan sun fara kabbara washi washi washaiba da farin gashi faiza mata in ya mutu ya kabidu sakaratul mauti ya gogayya da magagin mutuwa ku duba yadda ake magagin mutuwa faiza zahaba ila alqabri in ya shiga kabari ya kabidu su'alal malakaini ya gogayya ba kale shi zai ba tambayan mala'ika biyu wa dagabal kabri da matsa kabari wa ba da zalika bayan an gama wannan alba'asu sai a tale kai kasar da baka sani ba baka saba ba zindir da su makka ba kada kaciya kawai kai kadai baka san inda zaka ba wani hisab sai binciken kwakwaf wa ahdul kitab sai magana an san littafi bodin fas bil yamin da hannun dama in mumini ne aw bil shimal ko hagu in kafiri ne wal mashi ala sirat sai ta san ma hanyar shiga aljanna ko wuta hatta ya sagira fil janna aw fil nar ya shiga layi har ya samu tabbata cikin aljanna ko cikin wuta la zala yukabidu nasaban daiman dan adam ba ba zai gushe ba yana gogayya da wahala da wane kulikal insan an halimci mutum fi kabadin cikin bakan wahala hatta annar duniya shehu ma yace duniya ma idan da bakarta in kai tunane da kyau ta ji da zaka samu Allah lazzata fiya duniya gaba ɗaya ba daɗi cikin ta kullu ma nusammihi lazzatan duk abin da muke ce ma daɗi fa inna ma huwa khurujun min at-ta'rif faqat a'a ficewa ne daga bakan wahala kawai misali idan faraja Allah alaina min azabin in Allah ya yaye mana muna cikin azaba sai Allah ya dauke mana azaba nusammihi lazzatan sai mu ce dadi misali lazzatul da'am ai dadin abincin da zamu ci yanzu an sha ruwa za ga da an sha ruwa ka ce wai to dadin mi ne inda ma hiya najatun min musibatil ju'i faqat kawai Allah ya tsayar da mu daga musibar yunwa wani dadi ne ɗazu muna cikin yunwa da kisa yanzu mun hice fice fita ne ba inda muka shiga a hita ake ana hita ne kadal juwa an yi hulikana yunwa ce ta kusa kashe mu fafar rajan lahu alaina bil akali sai Allah ya yaye mana muka ci wa sharab in mutum ya sha ruwa farajin min musibatul atash ai yayewa ne ficewa ne daga musibar kisa wa siha lafiya farajin mun musibatul marad yayewa ce daga musibar rashin lafiya wal libas in kana murna ai na sa riga farajin min musibatul zillil uri kakasa ai yayewa ne ka fita daga kaskascin zama tsirara duk wanda ya fita tsirara nan waje mai hankali ai gudu za yi tun ka sa sutura ka guji ai ma dariya ne kawai ba wai wani jin daɗi bane dole ma ne ka sa rigar wa kullu ma nusammihi ladzatan al'ana duk abin da muke ce ma daɗi nan duniya dai za ta fakarta in kai tunane ta ji duhu za ka samai hurujan min al'azabi faƙas ficewa ne daga azaba kawai la labdata fi duniya ba daɗi Allah bai shirya daɗi a duniya ba ta'abun ala ta'ab wahala ce bisa wahala la labdata shau ya ce ba jin daɗi illa fil jannati sai mun shiga aljanna Allah ya shigar da mu أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد أيحسب الإنسان سبب نزول هذه الآية دليل سوكونا آية أن أبا الأشد بن كلدة أبو الأشد بن كلدة كان رجلا قويا متن مي كرهي ومن قوته ينا دغ كرفنسا كان يضع أديما ينا أذا فاتا سيسا أذا فاتا تسع ko tara kubi an hanka shimfiɗa ta waya zau kadabahu alaihi sai hau tsakiya sai ya tsaye azqawahu ne saman fata idan jama'a mi'atu shakhsin idan mutum ɗari suka haɗu sai ya ce aja aja a fisgi fatan nan in suna aika da shi yayi tsaye li yarfahu qadamahu dan su ɗage kafafun shi la yaqdiruna ba su iyawa hatta ya tamazzaka aljildu sai dai fatar ta tsatsage kawahu ne na nan wala yaqdiruna ba su iya an yuzahzihu qadamahu su nisanta kafafunsa huwa shi min kuwaci saboda karfinsa shine Allah ya ce ayahsibul insan shi da abul ashadd ibn kilda saboda karfi nai wai shi zato nai Allah ya kadira alaihi ahad wani bai da iko kan shi wallahu qadirun alaihi shi ka Allah yana da iko kan shi ahadu na hakika yana da iko kan shi yaqulu ahlaktu malan lubada ya ƙulu yana cewa a halattu malam na kashe dukiya lubadan mai yawa ala adawati muhammadin ga gaba da muhammadu a ya hasibu an lam yarahu ahad a ya hasibu zaton shi annahu shi lam yarahu ahadun wani bai gan shi ba fi ma an faƙahu cikin abin da ya kashe fa ya alamu qadrahu ya san gwargwadonsa wallahu alimun bi qadri Allah ya san gwargwadon abin da ya kashe wa annahu kuma Allah la yaktarithu bihi bai damu da shi ba ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين أي مون مك سي إذا لبيو للإنسان كأبو الأشد أي جعلنا له ألم نجعل له ai mu ne muka sanya ma abul ashaddi idanu biyu wannan idanun da yake kallo ai mu ne muka sa mai su ba shi ya samu kai ne su ba walisanan ya duba da kyau harshe ne mu muka sa mai shi cikin baki wa shafatayin mu muka mai labba guda biyu inna Allah khalaqal insan Allah ya halicci mutum wa atahu ainain ya bashi idanu biyu da su yake gani wa lisanan ga harshe yantiqu bihi da shi yake magana wa shafatayin ga labba lisaulil lisan dan su tsara harshe get ne get ne na waje ga harshe shehu zai bayani فالإنسان شي متم الفرق بينه وبين غيره من الحيوانات اللسان بمبنشي tsakanin mutum da dabba da waninsa na dabbobi halshe al-lisan nisful insan halshe shine rabin mutum alfarko bayan alhayawan natiq wa ghairihi al-lisan bambanci tsakanin dabba mai magana da wadda ba ta magana halshe duk abin da ke magana da wanda bai magana bambancin su halshe wabihi yakmulu almar'u wa bihi yanqus da harshe mutum ke cika da harshe yake tawaya da harshe mutuncin ka ke cika da harshen ka ne mutuncin ka zai zube kullu kamalatihi duk kamalar dan adam muktasibatun bil lisani ta samu ne ga harshen sa wa kadhalika naqaisuhu haka tawayarsa walamma kana lisan shadid al khatar ala al insan da harshe ya zama mai tsananin hadari ga mutum li'annal insan domin mutum lisanuhu harshensa mutahayyul lil amali da'iman ko yaushe yana aiki shi harshe in kaga bai aiki ba bai ga dama ba wa qawiyyun mai karfi ne haythu balaga lisan min al quwwa harshe ne ya kai matsayi wajen karfi Allah ya hajuzahu shay'un wani abu bai katangance shi alil amali wai ya ce wai shi bai iya aiki bai iya magana kaga alƙadamani ka duba ƙafafunka laisa lahu ma shugulun ba su da harka illa almashi sai tafiya kaga yanzu dukkan mu nan ba wanda kafa shi wata harka yanzu in za ta yi harka sai ta miƙe in ta miƙe sai ta fara takawa yanzu duk ƙawahunmu gaba ɗaya suna cikin hutu kuma ba wanda zai iya tafiya yana zaune babu shi idza jalasta in ka zauna inda muke zaune yanzu a rutbajata ko ka kwanta la amala lahu ba babu aiki ga kababu ga halin kwance ko zaune wal yadani albashi faqat hannayen mu kuma dauka abu su gamki abu su kama abu kawai duk sanda ba su rika wani abu ba ba wani abu za su dauko ba ba su komi in ba daukawa ba da ajewa hannu bai komi wal ainani idan agammabtahuma idanu kuma in ka runtse su shikenan da ka runtse idanka shikenan sun ba aiki wa amma lisan shi ko halshe bai takallamu da'iman duk sanda kai ya ga dama yana aiki yana magana kana sahibuhu mashiyan mai shi na tafiya in mutum na tafiya ai halshe na aiki au ka'idan in yana zaune halshe na aiki au mabbaji'an ko yana kwance fi mala'in cikin jama'a au fi gairi mala'in ko shi kadai wa kullu adai insan duk gaban dan adam ta ajizu tana gajiya an ta'amala ta aiki fi adamin cikin abin da babu illa lisan sai halshe ya amalu fil mawjud wal ma'dum halshe yana aiki a cikin abin da an samu mai da abin da bai samu ba yakdhibu kathiran yayi ƙarya da yawa ya tasallatu ala al khaliq ya saki jiki yayi zalunci ga Allah wa alal makhluk yayi zalunci ga halitta alal anbiya ya tasallabe ya zagi annabawa wa alal auliya ya rashin kunya ga waliyai la ya ajizu an ahadin bai gajiyawa ga barin kowa ma'ana harshe bai ba kowa ba bai ba Allah ba balle annabawa waliyai sun shige tun da annabawa ma sun shigo fali hada ja'ala Allahu alaihi yusran shi yasa Allah ya yamma harshe get wa huwa huwa al-asnan shi harshe bayan an yi shi to sai aka yi mai get haƙoranka ai ba mai gani da ka kanna haƙoranka wa ganin harshenka ai get ne shi an mai get na ɗaya wa hisnan thaniyan aka sake mai get na biyu kuma shafatan su ne labba labbanka ai get ne ce da ga dama sai ka bude saboda aga halshe ko ka kulle don ka aga halshe shi ne ake gadi halshe shi ke da get guda biyu da ƙarami da babban fatan ɗabiƙu shafatan sai a ga labba sun rufe ala hadha al'adu suna gadin wancan maki wanda shi sai yake kai ka wuta fa innahu kathirul khatar ala lisan ala insan halshe halshe bala'i ne ga kowane mutum wa hadainahu najdain mu ne muka gwada ma dan adam hanya biyu mun yi wa hadainahu najdain mun bayyana mai hanya biyu dariqail khair wa shar mun yi mai bayanin hanyar alkhairi da hanyar sharri falaktaha mal aqaba wa ma adraka mal aqaba falaktaha mal aqaba hal la jawala sirat wa hayyun me yasa ba zai keta siradi ba tun da rayuwarsa wa ma adraka wa ya sanar da kai mal aqaba abinda ake ce ma siradi ai ma'ana kaifa tajuzu kaifa tajawwala sirat kaifa tajuzu sirat ya zai yi ka ƙetare siraɗi kai ɗan adam wa an ta hayyun kana da rayuwarka to tun da baka ƙetare siraɗi ba ina aminci wajenka fakku raqaba fakku raqaba kwanto wuya min itki raqabatin shine yanta wuya an ce wuya saboda namiji da mace ai ba wanda bai da wuya ba ce banta yanta bawa ba balle a ce maza ko yanta baiwa ba a ce mace a yanta wuya wuyan na namiji ko na mace min itke rakbatin yanta wuya bal man ataka rakbatan wanda ya yanta wuya faka annama jawala sirat kamar ya ketare siradi wa huwa hayyun yana da rai duk wanda ke da bawa ko baiwa ya yanta shi don Allah to ya samu lada ga Allah kamar ya ketare siradi yana da ransa لأن الرقبة domin wuya fiha kullu udhun fika cikinta akwai kowace gaba da ke cikinka kullu wudu'in min a'da'iha kowace gaba daga cikin gabbanta ya atiku ya atiku ta yanta udwan gaba min a'da'ika daga gabbanka kaga ka annaka jawasta sirata wa anta hayyun kai ba ka da bambanci kamar ka yanta siran kana da rai harihi fa'idatul ith fa'idar yanci in an ce menene fa'idar yanci ka ce wanda ya sai bawa ya yanta to ai bawan nan duk gabar da kake da ita yana da ita yanda ka yanta shi a duniya kai ma Allah ya yanta ka daga barin shiga wata jahannama aw ta'amun fi yawmin dhi masqaba aw ta'amun ko kuma ciyarwa in kana son ka ƙetare siradi da rayuwarka fakku raqaba ko kuma falakta hamal aqaba it'amun ciyarwa fi yaumin aini zi masgaba mai yunwa kamar yanzu ai yanzu ai lokacin yunwa ne muna cikin shekaru na yunwa to ka ba mutum abinci sai ya koshi duk wanda ka ba abinci sai da ya koshi to ka samu shiga it'amun fi yaumin zi masgaba don haka ka samu ƙetare siraɗi kana da rai au it'amun fi yaumin zi masgaba ko ciyarwa a yinin da yake ma'abuci yunwa au idza jaa yawma majaa in Allah ya kawo mutane zamanin yunwa irin wannan lokaci to tsebe ta'am ya zama abin da zai dame kai kuma mutum nawa na ciye kullum ya zan kana abinci a tara mutane a layi kowa a bashi abinci sai ya koshi to in kai wannan ka samu ladan kijar sirade lil fuqara ka ba talakawa wal masakin a raba mu almajirai yatiman ka ba maraya yatiman da makaraba shine ka ba maraya dan uwan zumunta yatimun bainaka wa bainahu qaraba marayan da ke da zumunta tsakaninka da shi aw miskinan da matraba ko ka ba almajiri miskini ma'abuci tsananin talauci ya ce mai miskinan ay mulka suka biturab wanda saboda talauci har ya dan fare mu ƙasa li faƙirhi don talaucinsa ta tsimu huɗa aman ka ba da abinci ga miskinai shi ake nema kun makana min allari na amanu wata waso bil sabri wata waso bil marhama sharaɗi fa wai duk in kayi wannan don ka yanta wuya don ka yi ciyarwa ba za ka tsira gobe kiyama ba baka ƙetare siraɗi ba sai ka samu wannan sharaɗi tun makana min allari na amanu sannan ya zama yana daga cikin waɗanda sun imani da Allah sun yi kalmar shahada kuma suna sallah ashe wanda ba musulmi ba duk abin da zai ma Allah na bauta haba'an masurar za a biya shi tun nan duniya a ƙara mai lafiya a ƙara mai wadata amma bai da komi lahira ba wani siradi da ketare kuma kana min alladhina amanu ya zama cikin muminai wata wasa bisauri ya zan yana horo da haƙuri ala fa'ati ga bin Allah wa anil masiya da barin sabon Allah wata wasa bil marhama ya zan kuma bayan imani da wasici da haƙuri suna wasici da jin kan juna arrahmatu ala khalqi jin kan halitta ulaika ashabul maimana ulaika almawsufuna bi hadhihi sifat waɗannan da muka sifanta da waɗannan sifofi ashabul maimana su ne ma'abuta dama waɗanda za su anshi littafinsu a hannun dama wallazi na kafaru bi ayatina humu ashabul mash'ama waɗannan da suka yi kafirce mu ayoyinmu su ne ‘yan wuta ma'abuta aiki na shiga wuta waɗanda za su anshi littafinsu a hannun hagu alaihim narun musada alaihim narun wuta na kansu Musa da abin kullewa gare su mutabbaqatun alai ko mutabbaqatun alaihim abin sako masu alhamdulillah fatiha suratul fatiha uku fatiha ga shi Musa الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي